بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaran jamhuriyar Nijar. Mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah. Allah mana muwafaka. Yau muna laraba 24 ga wata na rabil awal hijira shekara 447 wanda ya dace da sha bakwai ga wata na tara 2025 Allah mana mafaka masu jin mu ta hanyar radiyon jiha za su iya kama mu a lamba kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sufili 1 62 kinan 96 99 01 62 haka lamba ta move mai lamba 94 32 hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka yan wa musulmi don masu kira kenan mutum zai kira dai kula muna bayani neman sanin addini ka yi addini akan hujja abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu don shi shine ake neman gyarawa kuma mun san babu wani abu da za a yi na kwarai ya zama na kwarai ko lamarin duniya balle lahira sai da sani sai da tambaya da haka kenan abin da muke fatar dai tambaya da ta shahi mutum sanin addinin shi me zai gyara kaza me zai gyara kaza ko duniyar shi ko lahirar shi Allah mana muwafaka akan daidai in wa kamar da kullum da muke jaddadawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu da aljannu cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci ba jinsi na aljani ko jinsi na mutum da wata manuwa illa dan manuwar ko kaɗai ta Allah da ibada kenan wannan ita ce manuwar samuwa a wannan duniya kuma Allah idan maka imani ta illa alladhina amanu hita wa amilu salihat he masu imani da aiki nagari shugaban bayan da za a yi dan adam a karan kanshi ya san aiki na kwarai da Allah ke so sai ta hanyar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ne hikimar aiko da manzanni kamar Allah ke cewa laƙada ba'athana fi kulli ummatin rasula a ni'budullaha wajtanibu tagut mun aiko ma dukkan al'umma da manzanni al'umma daban-daban me manuwar kowane al'ummar ko kowane annabin iya musu kira a ni'budullah ku bauta ta mu Allah shi kadai wa shi tanibu tagut ku kaurace ma dukkan abin da yake za a bashi haƙƙin Allah na bauta nan kaga akwai kira na maganar kadai ta Allah da ibada da hana gama shi da wani to kenan wa wannan ibada da aka yi mu dan ita wajibi ne wajibi ne gare mu mu yi tambaya kan lamarin addinin mu dan wannan rayuwa ba ta da lokaci kusa ko nesa babu wani lokaci da kake da shi yanzu za ka iya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah zai ma tambaya kan rayuwa da kai balle wanda Allah sa ya shiga hankalin shi ko ma a ce ya balaga kana da ka'ida da Allah aji duk wanda ya mutu za a mai tambaya akan wasu ababe na matsayin waye ubangijinka ma'ana wa kake bautata ma waye annabinka kuma menene me aka ce addininka ubangijinka annabinka addininka wannan ababe irin su ne jigon rayuwa duk inda musulmi yake mai neman tsira wajibi aka mai tambaya ya san ubangijin shi ka san Allah ka san girman Allah haƙƙin Allah a kanka na kaɗaita shi da ibada kuma ka san matsayin annabin da Allah ya aiko zuwa ga duniya wanda mu wannan al'umma ta yanzu muka yi katarin samun dacewa da annabin ƙarshen zamani shi ne a ƙarshe amma kuma shi ne horko a gobe ƙiyama shi ne shugaba na manzanni gaba ɗaya hatta a hilin ƙiyama kamar da ke ba da labari cewa wani matsayi da Allah ya bashi akwai matsayi biyu cewa akwai makamin mahmudan akwai alwasila wannan makamai guda biyu babu wanda Allah ya ba su a lahira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabawa ko manzanni balle waliye a ba mai wani matsayin ba shi ba cikin sai bukhari lafazin da ya kawo na cewa Allah subhanahu wataala na'am assalamu alaikum ina radiyon jiha kenan wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu kuma ya sanar da mu da sanin kaɗai tashi da ibada dole aka ma tambaya ka dinda musulmi yake ka san da Allah shine mahalicci wanda kuma ya halicce ka ne don kaɗai tashi da ibada wani tambaya za a ma kowa tambaya akan kabari duk wanda ya mutu wani tambaya idan bai bada amsa ba a cikin matsala kenan muna fatar duk mai imani ya san ya shirya da wannan tambaya ta kabari wanda kuma daga nan ne ana karewa idan kai na kware ne ka ba da kyakkyawar amsa ka samu sakamakon na kware to kun za ka yi gaba shiga gida na rahama ta Allah idan a nan baka ci ba jarrabawa to ganin kun bawa ya shiga mugun matsayi ya shiga mugun hali har kuma abin da Allah ya so in wa domin kullum muna maganar cewa akwai ceto tabbas Allah zai ba masu imani ceto muna maganar ashe abin da na tsallake muna magana annabi sallallahu alaihi wasallama shugaba ne na annabawa da manzanni hatta a ran lahira na maqam mahmudan da Allah ya bashi yan wa wannan matsayi guda biyu cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin yadda abin zai wakana wanda muna fata masu tambaya za su iya kira a lambar da na bada a lambar da na bada duk mai tambaya kan tambaya ta addini zai tambaya a wani lamba in ma ta artal in ma ta move in ma ta artal mai lamba cisi'in da shidda cisi'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu ko ta move mai lamba cisi'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan muna maganar wannan matsayi da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hilin kiyama wanda ake da maqam mahmudan cewa wani matsayi ne abin yabo cewa gobe kiyama idan Allah subhanahu wata'ala ya tattara mutane da aljannu a wuri guda a hilin kiyama wuya za ta yi wuya mutane a rasa inda za a shiga zuwa ta yi zuwa wuya ta yi wuya za a rinka neman ma mahuta a wa kowa hisabi sai matsayin shi wanda a lokacin nan kamar da cin sayar bukari annabi ya ba labari za a tattaru gaba daya a je wajen annabi nuhu alaihi salam a wajen annabi adam alaihi salam ya adam kai ne baban duniya gaba daya kai ne Allah ya da hannun shi ta same yabo dai na Allah magana da shi wannan matsayi da Allah baka baka zuwa baka ga halin da muke ciki na tashin hankali ka je ka tambayi ubangiji ya baka ma'ana a mana hisabi ko san matsayin shi annabi adam alayhi salam zai ce ni ina ni ina wannan matsayi a yau a yau ubangiji subhanahu wata'ala ya yi hushin da bai taɓo shi ba irin na yau kuma zai ƙara hushi ba irin wanda ya a yau a wannan hali ta ina zan iya zuwa in tambayi ubangiji wannan matsayi ba zan iya ba ni ma na ci itaciya da aka hana ni ci ta kaina nake ku ta yi na gaba ku ta yi ga nuhu alaihi salam za a ɗunguma gaba ɗaya annabi annabi nuhu alaihi salam da neman shi ma za a ce nuhu kai ne farkon manzan Allah a saman ƙasa kai ne Allah ya kaza kaza kaza nuhu baka ga halin da muke ciki na tashin hankali ka roki ubangiji ya mana hisabi ko san matsayin shi annabi nuhu alaihi salam shi ma zai ce ai ina yau Allah subhanahu wataala ya yi hushin da bai taɓo shi ba irin wannan rana kuma ba zai ƙara fushi ba irin wannan rana a bayan wannan rana da haka ba zan iya zuwa roƙi ubangiji ba abinda kuke nema ni da na yi addu'a aka dirme da duniya duk da ka sama laifi ne amma iya tsoron abin ya ce wallahi ni ma ta kai nake ku yi gaba ku je ga annabi ibrahim a.s. za zo ga ibrahim a.s. shi ma dai uzurin guda ba zai iya ba allah ya hushin da bai taɓa shi na rana na yau ba don haka shi ma zai kawo irin dalilan uzurin shi ya ce ku huce gaba a je ga Musa shi ma Musa ya ka uzurin shi a zo ga Isa ya ka uzurin shi karshe za a zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai ta zai ce ana laha ana laha Annabi sallallahu alaihi wasallam ni nake da wannan matsayi a yau yace zan je in yi sujada kasan al'arshi in yi sujada ga Allah subhanahu wataala zan yabi Allah da wasu kalmomi na yabo wanda wannan kalmomin zan yabi Allah a ranar kiyama har a yanzu bin san su ba sai kiyam in ta tashi in ya sujada za a tusa mishi kalmomi na yaban Allah subhanahu wataala yace zan yaba Allah in yaba Allah zan wa Allah kirari yace idan nayi yabo na yabo za ce ya Muhammad irfa ra'asak shafa'atu shafa ya Muhammad daga kanka ka nemi ceto a baka kaga wannan shine matsayi wanda Allah ya bashi wanda ba ba kowa ba irin matsayi na wa kowa hisabi matsayi na biyu wanda shine ke cewa duk wanda ya ji mai kiran sallah ya kiran sallah sai ka kwaikwakwai mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma mai ji ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah wajen ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah nan za ka ce la haula wala quwwata illa billah wajen hayya ala lafala ka ce la haula wala quwwata illa billah yace idan yazo la ka ce la ilaha illallah ya kai wa annabi salati allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا وسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعده yace idan kai roƙa mu wannan wasila annabi ce ka ji mai kiran sallah ka koyo shi ka roƙa mu wannan wasila annabi ce hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama duk wanda ya haka ceto na ya tabbata gare shi gobe kiyama yan wa me kake nan wannan shine fadala ta wannan addu'a ta kwaikwayo mai kiran sallah kuma ai wannan addu'a bayan an ƙare kiran sallah wannan shine to me da kace Allah ya mai ma'ana addu'ar alhamma rabba hadhi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakke ati muhammadan wasila ka ba muhammad wasila to nan mai wasila shine wannan matsayin da yace annabi in zalaka cewa wasila manzilatun fil janna la tabgi la ma'ana dai ruwa yake cewa me aka cewa mutum guda za ba wannan matsayi a gidan aljanna ce ina fatan ni ne wajen ana kun ana hu ya ce wannan matsayi na wasila wata daraja ce kololuwa kololuwar daraja gidan aljanna ce zana ce wannan kuma mutum guda za a ba wannan daraja ce ina fatan ni ne to wannan shine rukama annabi wasila dan waga wannan kenan an zama kenan yana da matsayi dole ka san da matsayin shi na Muhammadu Rasulullah kenan mutum wajibi ya san Allah ya san haƙƙin Allah a kan shi ya san kuma da manzo na Allah wanda wannan ababen bayan haka sanin addininka wanda wannan tambaya ta kabari shine idan aka ma bawa wannan tambaya idan ya bada amsa kuma nan an ce alaƙar bawa ce da Allah ba wani ba ka tara karatu bane ko wani zai koya ma daga duniya baka iya ba ka mutu ya koya maka wai zama ta abu a'a Allah subhanahu wa ta'ala ce thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin Allah shi yake tabbatarwa da masu imani da qawli thabit kenan hada matabbaciya nan kalmar shahada wajen mutuwa haka a lahira shine tambaya kabari ana ma tambaya shi Allah shi ke tabbatar maka da ba da amsa komai ilimin da kai kai mutumin banza ne za ma tambaya ka kasa ba da amsa amma kyakkyawa alaƙa da Allah ana tambaya kamar rabbuk domin annabi ba labari daga an binne bawa an sa itace da tabarma ko birgi da kasko in me aka sa dai bayan an sa an ƙare kaf an mai da ƙasa an rihe ana tashi a barka malaku su tara ka za a tada ka maimakon da ka saba tashi cikin ɗaki ka ga nan kaza nan matarka ko nan ɗiya nan wani firigo ko nan armur nan dai ka ga ka cikin ɗaki kana halakawa sai ka samu kanka cikin wata sabuwar rayuwa wannan rayuwa ita ce rayuwa ta kabari barzakhiya kana tashi kuma za a ma tambaya za a buɗe maka magana da marrabuka waye ubangijinka tambaya farko waye ubangijinka to anan bawa na kware annabi ya ce wanda yake mai imani mutumin kware zai ce rabbi Allah nabiyu Muhammadu Rasulullah dinu salam don baya zaka bada to anan yan uwa shine mu yan rakiya idan muka raka gawa abin da yake kanmu abin da zai amfani gawa ba magana kaza kaza kaza kaza kaza kaza akan ta san ga tabaraka a wannan ka karanta abin da yake amfanin shi Allah za mu roƙa subhanahu wataala Allah ka gafarta mu wannan bawa naka Allah ka ba shi damar mini tambaya ta mala'iku shine aikin a sunna aikin rike gawa Allah maghfir lahu Allah musabbitu Allah gafarta mishi kurakuran shi kuma Allah ka tabbatar da shi wajen ba da jawabi na mala'iku wannan shine aikin rike gawa zaka da yawa ana an bari wani cakanta ka kwallo da kaza aka duk abin da abin da kuke ba shi aka sa ku ba ga abin da annabi ya karantar da mu mai addu'a iya cikin wani hali iya buƙatar abin da ke buƙata shine gafara ta Allah da ne mai da wannan tambaya ta mala'iku kenan shine za mu rika cewa idan kamar da yake sunna sunna abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da umar bin affan ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke sunnar shi in ya binne gawa an kare iya tsayuwa kan kabarin tsayuwa suke sabai da annabi sahabbai su akan kabari sai suka mai addu'a annabi ya ce ya ce musu istaghfiru li akhikum wasra lahu tasbit fa innahu al'ana yus'al annabi in ya tsaye sai ya ce sauran sahabbai ku roƙan ma dan uwan ku gafara ku roƙan mishi tabbaci na mai da jawabin mala'iku domin a yanzu ana tambaye shi ka wannan shine fa'idar mu ɗan rakiya za mu addu'a ta Allah magfirul Allah musabbi zan haka yake sai ce ku roƙan ma dan uwan gafara ku roƙan mai Allah tabbatar da shi to kenan lokacin da aka yi tambaya wannan bawa idan ya ba da amsa ta ubangijin shi ta annabin shi ta addinin shi to yanzu kuma sai a buɗe mushi kabarin shi a kabarin daga da ɗan ƙarfi ne za a buɗe mai kabarin shi iyaka idan shi kuma yana ga irin ni'ima da zai samu ta aljanna zai ce rabbi aqimin sa'a ya ubangiji a tada kiyama shi yanzu neman a tada kiyama yake don mai gina mata da kiyama don ya shiga wannan wuri da aka gwada mishi na ni'imar wani tashi a ce bawa lokaci bai zaka kwanta ka huta lokaci bai yi ba zai shiga cikin ni'ima yan wa rayuwa ta barzakhiya har lokacin da aka tada wunin kiyama amma mutumin banzawa ana mai tambaya man rabbu shi ta Allah ke cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah hita wa julillahu zalimin Allah yana tabbatarwa masu imani da ake na kware da waccan kalma amma ya ce sai batar da azalimai tun banza imma fajiri imma ana tambaye kamar rabuka zai ce ha ha la adari sauran in ina cewa bai sani ba annabin ya ce ha ha bai sani ba addinin bai sani ba wata rawa za su ce la da wala salait baka sani ba kuma ka tambaya ba annabi ce za su jibge shi da wata guduma annabi ce wannan guduma da za a buga mishi inda za a buga ma dutsi da ya narke to can ba a mutuwa za a bige shi ya ɓace cikin ƙasa kuma ya bullo a sake mai duk tambaya da aka biya da amsa an jibge shi ta Allah bai sani ba a jibga ta annabi bai sani ba ta addini dan wani shine halin da dan adam zai shiga a cikin kabari da haka kenan wajibi ne mai neman tsira a irin wannan lokaci lazimi lazimi ne dole ne ya yi kokarin sanin addinin shi wance babban karatun farko na dan adam sanin tauhidi sanin Allah dan da yawa anan ake zuwa a baro mutane shirka da Allah rashin sanin kimar Allah he ka gana gama Allah da wani shi ne ta shirka gama Allah da wani duk abin da yake haƙƙin Allah ne ba a kiran ba ba kowa sai Allah rantsuwa ce dogara ce menene duk abin da ake neman kariya ne ba a yi da kowa sai Allah bai dace ga musulmi ya kira aljani balle wani ko icce ko tsutsu ko wani abu daban ko dogara da wani abu daban ya ba kariya duka komin ka Allah ne Allah kaɗai ke karewa shi kaɗai ke ba da kariya shi kaɗai ake yake halatta shi kaɗai ke haramtawa assalamu alaikum na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa Ina rahmatullahi wuni malam.
la lau
Malam Anja.
alhamdulillah
Malam muna da tambaya ne.
to bismillah
Tambaya akan azumi ne.
eh
Ana bi na azumi na wata guda eh kuma ba shekara ɗaya ba ne ba. Shekara ɗaya ne amma ba rama shi ba ya yi shekaru.
na gane Kasancewar ina da ciki da reno. Shekara ɗaya in na yi shayarwa shekara ɗaya ta gaba ina ɗaukan ciki.
eh
shi ne na ceto yanzu zan gama azumin ne kuma an ce sai an ba da abinci kowane azumi sai an fitar da abinci ina iya yin azumin daga baya in na ba da abinci tun da zai yi a lokacin in na fitar in yi azumi ɗaya in fitar da abinci saboda halin rayuwa kina jin rediyo yanzu
a'a to ina jin radiyo na katse ne a wa yanzu kina jin radiyon jiha ko
eh to kama radiyon
aha Hmm, suna gode to assalamu alaikum yan uwa wannan mas'ala ce wadda ake ta bayani kanta ko saɓanin mazhaba ta malikiya masu ganin idan mace ta ci abinci dalilin ciki sai ta rama ta ciyar da abinci amma gaskiyar magana fatawa ta abdullahi bin umar abdullahi bin abbas kuma irin wannan halin da yake shiga ne an ce kullum kullum muka sanar matsala in ta shahe ka ka zan tunan baiwa Allah mai cewa dole ta rama yanzu babana tana da ciki sabo an san da yawa mata masu sabon ciki azumi bai yiwuwa amma aka yi da yawa ciki ma ke zubewa wasu tabbas to he ka ce he ta aji azumi tana nan tana nan ta aihu wata hu- wata ɗaya biyu kuma azumi ya juyo da yaro sabo ba nono wani yaro zai sha yau shi za ta rama kaga in ta yi ƙoƙari ma ta fara abin da mai wahala gaske don haka sauƙi na shari'a in shari'a ta kawo wani sauƙi kuma wasu magabata sahabbai sun yi bayani dole a gaya mutane wanda mutum ya ɗoka babu wani aibantawa ko aibu kan shi ilwa wannan magana ke akwai fatawa ta abdullahi bin umar abdullahi bin abbas akan cewa a wannan hali abin da yake wajibi ciyar da abinci fala guda kambacin azumi shi ne to ki yanzu kina gama ki yanzu kuma abincin ne baki azumin zaki iya idan kika yi azumi babu wani abu da ya hauki daban wajibi bayan kin azumin gaba da kin kin kululu da da ke ta ta wahala babu wani kurin kirama azumin har kirama shikenan babu wani abu da cikin bayan kirama azumi gaskiya magana kuma Allah ya san halin da ke ciki kurin Allah ya shirya da mu kurin ke yi kurin tun da kina matsala ka tace da kan ce to kun kira mu azumin shikenan kurin kin huta tun da matsala ke ke baki halin ma ciyarwa kin ne. eh in wa muna maganar cewa bawa wannan tambaya sai suna kira don ce muku don hilin asali na tambaya ne wannan kuma kurin muna bayani ne kayan a kira ne muke bayanin kuma yan muna bayani cewa dai kullum mu gane a ƙarshen karatun mu dinda ƙarshen karatun mu har zuwa ƙare shida ne amma mukan ina rage wasu mintuna saboda sa hudu ba da ake a ƙarshe kamar minti goma sha biyar zuwa sha uku kenan ko yanzu ma kenan bakin zuwa ƙare shida ba kwata kenan mutum ba za mu iya ɗaukan waya ba in shida ba kwata ta yi sai neman rihewa ne kenan muna fatar an gane kenan in wa muna fatar cewa dai za a gane irin abin da yake gabanmu ko yake jiran kowa a cikinmu irin wannan rayuwa ta barzakhiya za mu ci ta kabari idan mutum ya je ma Allah ba cikin kyakkyawan hali ba assalamu alaikum na'am lafiya alhamdulillah na bismillah to kamar radio eh azumin jira shi zai ko kuma ana iya shi yau gobe yi ana ana sa wani a ba magana jerawa ba magana jera ba hanyar jera ba Mm.
to masha Allah dama shi wannan iya magana ne idan liman ya shigo da aikata sahu sahu sahu al'ada ce ko ko addini a ba al'ada ba ce ba sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam bilal yana ta da kama da gatsin kashi ma amma manzala da ya shigo bai ta da ikama sai ya bi tsakanin sahu da sahu ya je nan ya je gaba ya je baya ya gyara kai jau ya gaba kai baya sai ya istawu wala taqtalifu istawu wa tarasu ko hadu ka ku gam saba yace saba ma saba sahu iya daga cikin abin da yake sa sabanin zukatanku annabi ya ce ban labarin cewa rashin hada sahu iyaka raban kan jama'a abu ne mai muhimmanci amma aikin ladan ne ka aikin liman ne ba ladan ba ba ladan ba ne aikin liman ne cewa ku daidaita ku gyara to idan bai yi ba ba hana wani ya gaba nan ya ga ya gyara yayi magana a gyara sahu a cika sahu amma asali aikin liman ne ya kamata in an ta da kama kayan ya kabara ta harma ya juyo ce ku gyara ku dita sahun ku gama kawar ka hudu a gama kawar ka hudu a gama idan sau wannan shine istawwa ta dulu istawwa ta rasu wannan shine abin da yake wannan ina fatar kuma tambayar shi ta biyu da ya magana mace mai rama azumi he ta jiro a wannan a ramadan ne shi an ba ci da ko kuwa azumin kafara amma wannan azumin ta ba na kafara kuma ramadan bane kenan za ta yi bakin zaman za ta iya ta yi ɗaya biyu ne biyu abin ta yi dai ba wajibcin jerowa ima muna magana dai akan mahimmancin cewa sanin addini mutum ya san wannan rayuwa ta duniya ta yi daɗi ba ta yi daɗi ba da ka barta kuma Allah ya yi ka ne don rayuwa ta gaba nan kaman zaman a ɗan sha ruwa a huce ne kaman kasa fasashi suke cewa wurin ajiye baƙi ne a huce can lahira ne matattara can ne manuwar halittar Allah ya yi mu a nan ya ba mu doka akwai wani ya yi wani bai yi ba wanda bai yi ba akwai sakamako da Allah ya mishi na gidan aljanna wanda ya bi dokokin Allah ya bi abin da Allah ke so ya bi manzannin Allah ya sakamako da Allah ya na gidan aljanna wanda kuma ya kangare ya abin da ya ga dama ya ce bai yi shi ma akwai irin gidan shi da Allah ya mishi to ne ce ina ne ka tawa kenan a ranar tashin kiyama ita ce ranar matattara ita ce ranar haɗa kan jama'a haɗa kowa da kowa يوم فتاتون افواجا ذلك يوم مجموع فيه الناس مجموع له الناس رانا za ta tarkuwa da kowa wannan ita ce ranar kiyama kina wannan rana da Allah ya shirya ita ce nan ne manuwar halittarmu da aka yi can ne sakamako can ce za a je a baka sakamakon rayuwa da kai a nan duniya kai na kware ne ko na banza ne sakamakonka zai dace da irin halin da kai a nan duniya nan duniya wurin aiki ne nan salasan ce duniya gida ne na aiki babu hisabi lahira kuwa gidan hisabi ne babu aiki kenan a nan ake ɗauko sakamakon lahira da haka ta rage ga mutum di inda yake ya diba halin da yake ciki ka tsaya ka wa kanka da sahi yau inda Allah subhanahu wata'ala zai aiko da mala'ikan mutuwa a yanzu mina shirya makana dan babu wanda za a aiko masa ga muna zuwa ga mala'ika iya zuwa kowa daga gaya mutu haka ne kuna ke mutuwa wani daga dan ciwon kai wani masarani an je likita ma ana mai allura wani jike ma za shi likita ya dawo kuna shi ji a shan kuran babu wani da ke shiryawa kaban jiki kamar da ka saba shi laya ka tashi ko wata ran baka tashi haka take yanda ka san wata ran da yawa sono kace likita ka dawo sono aka maka magani ka sha to wallahi duk mutuwa in ta zo kana ga irin wannan aje a dawo likita ne a maka allura ka tashi wallahi an kwanta baka tashi haka take kaida yan uwa wajibi mutum ya shiga hankalin shi ya taitayin shi ya san irin manuwar samu shi a wannan duniya muna fatar yan uwa za mu yi kokarin gyara muna magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya da za a maka ta sanin Allah sanin annabi sai magana sanin addini to kai yanzu nan ma da ya zama to addinin ka ba akwai aka nawa suke ba ruwan kun su dai sun gana sallah su duka su tashi wani ma aka ce babu liman sallah bai iyata kaga da wannan akwai matsala ga imanin mutum wanda ya kalmar shahada ko kalmatai shahada ka yarda ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka yarda da Allah shi kaɗai ne abin bauta ka yarda kuma Muhammadu shi ne manzon Allah amma a same ka aka ma maganar sallah ya take baka iya ba a kuma matsala in wani za ka tambaya yanzu inda za ka tsaye mutum da yawa goma a gabanka a garinku in zama ka fara kana so ka fara kusan ka ka rike mutum wani ala ga murku na musulunci sai ka samu mutum da yawa musulmi ne na gado amma ba zai gaya maka barkunan musulunci guda biyar ashhadu an la ilaha shaida ba bauta daga gaskiya sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah shaida muhammad manzon Allah ne da tsaye da sallah da bada zakka da azumi da haji da yawa an ka tambaya wallahi ba zai baka amsa ba amma musulmi ne uwa da uba kaka haka ya tashi amma kai mai tambaya ko aka wannan kasan yanzu ma in ka jarraba a gaban ka mutum ne kan son tambaye wallahi da yawa ba su baka amsa ka gana akwai matsaya kamar rayuwa mutum yana rayuwa kamar dabba kan bashi manuwa ainihin ka kama kamar dabba ba ka san manuwa ka ba kasan me sai aka yi ka ba kasa kun haka kai kun ka ci ka sha kurin kurin ka ci abinci ka sha hula ka zo ka hira kurin kaman dabba mutum wani shine mutum aka wata mutum tambaya irin wani tambaya bisan ba gaskiya akwai rayuwa mara mara alƙibla babu alƙibla kan rayuwarka wanda zai man tambaya kasa ba da amsa rukunan musulunci an ƙare na musulunci a kowa man tambaya me arkanin iman rukunan imani amma tambaya rukunan imani shaidawa ka yarda da imani da Allah da mala'iku da tattawai da annabawa da ran lahira kadar alkhairi ku don abubuwan wajibi musulmi ya san su baka da wani uzuri a wajen Allah da zaka je ma Allah a ce baka san barko na musulunci ba sarko imani ba wallahi akwai matsala kan imanin mutum ta ga wajibi ne yan wa wallahi yan wa da san ba jin dadin duniya ba wahala haka lahira take dole sai ka tsaya ka ba a bada maka kara zaba gwanin dole a je a yi karatu dole a je a nemi sanin Allah kuma haƙƙi ne wajibi ne akan in uwaye ne akan wajibi ɗiyansu da matansu su karantar da su addinin Allah wajibi ne haƙƙi ne za ka nemo musu abinci ka je ka yi noma ka yi kiwo ka kama iyalanka haka wajibi ne ka kai mai gida ka nemo wa iyalanka matanka ɗiyanka hanyar sanin addini kuma dama kai na gaba yanzu abuwa yau nawa ake rayuwa irin wannan rayuwa kurin kara zube kowa iya abin da ya ga dama kurin ya ci ya sha kamar dabba dabba ma tana ci tana sha kai kana ci kana sha ta biya sha'awarta ka biya sha'awarka idan ba ka manuwa ta addini ta lahira me mutum ka dabba dabba ma ta domin dabba ta yi domin ta dabba ba ta da ba ta da takalif din naka kai amma dora maka an Allah taimake mu amma gaskiya yan uwa muna fatar kwarai a halaka a halaka tun da wuri tun kahin lokaci baci domin akwai lokacin da babu magana halaka in maka halaka sai turo an kare ka makara amma lokacin da aka dauki ranka aka rama tambaya ka kai har ina ina magana gyara an kare ba mai koya maka daga duniya ba mai koya maka ya ce wani wazza batar abudu wai ta wazza ta malakani arabika wa nabika malakun sun tambaye ka annabinka wane ne a ina ta ɓaci wallahi wanda ya je ga Allah bai gyara ba shi ga matsala dole yan uwa mai san tsira dole ya gyara in a garinku ne malamin ko da karin malami ne ka je ka tambaya yanzu yan uwa nawa mutane akan duniya ko a ƙauye suke sun san suna buƙatar furoje na a ba su dabbobi su kiwo ko a musu forage ko a musu wani abubuwa na ci gaba sun san su turo mai gari ko ba ba saki a garin mai gari ya je maraya ya tambayo furoje kaza tirijiya ce talakwal ce a ji a musu amma addini ko a ka alhali shine a gaba ka ci ka sha me za ka yi an wani abu ne wanda ke wallahi abu ne nasiha ce ake fatar a gyara kayan taɓaci me gyara kahin lokacin da za a rihe maka takardu domin ana an barka yanzu ka je ka dawo takardu a buɗe amma duk lokacin da aka turo mala'ikan mutuwa ya sako to bai komawa shi kuma mala'ikan mutuwa iya sabkowa to an rihe takardu yanzu abin da kai kahin ya zo shi ne a takardunka da abin da ka tattala ma kanka ka shibka a rayuwarka na alkhairi amma idan baka sani ba ka yi ba ya sabko to ba a baka damar Allah zai ci rabir ji'un ala birji'un la'ali amal salihan fi mata la takalla ina kalimatan huwa qailuha zai ci Allah amiduni ya ki iman an tawazi an tawazi yanzu wai ya zo ga mala'ikan mutuwa zai ci rabir ji'un Allah amidani la'alli a'malu salihan fi ma tarakat Allah zan yi zan yi aiki na kwarai cikin abin da ya saura Allah ta ce kalla tsawatarwa ce ina abin ya huce innaha kalimatun huwa qa'iluha wannan kun kalma iya faɗinta ne ba ta mai amfanin komi haka yan uwa wajibi wajibi mu gyara kayan ta ɓaci da me ɓacin ta wala duk lokacin da ajalin ka ya zo baka halka ba to wallahi ta ɓaci ‘yan wana mu kira ne, nasiha ce wanda muke fatar da mu da ku gaba ɗaya, Allah ya taimake mu mu halka, ya taimake mu da yin addini kyakkyawa, mu kyautata ibadanmu kuma da fatar Allah karɓa ibadanmu, shi ne fatanmu, shi muke muku fatar haka, don mutuƙa maka nasiha kaji, kuma ko Allah ya maka wani tambaye, alami a cikin nadir. mai galgadi bai je ba wannan tambaya muku ita kabar ya muku tambaya kai a shiga kofar shiga wuta ma mai galgadi bai su je ba kaga cewa ku tabbas kaji muna fatar yan uwa ganin lokacin namu da ji muku bayani akwai huduba da ake sawa kuma illa kullum muna bayani wanda bai samu damar shigowa ba layin rezo ne ba samu shigowa ba amma me dai daga baya lambar da aka labada domin lamba ta ce kenan daga baya mutum na iya tambaya akan abin da bai samu damar tambaya ba da can shi ne lamba 96 da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 60 ko lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 wanda ke miji ba tambaye shi kuma da mutane damar shigowa ba abin yanayi hana na sadarwa daga baya ne ya kira ya tambaya akan abin da yake nema a ruwa duk da ina ga in wa'anzu bai mu ɗauka ko da kayi ganin lokacin namu yanzu idawa ce kurin sai sa hudu ba da za a sa kahin lokacin da damun can kuma muna tsayawa ne kusan cewa ƙarfe shida ba kwata yanzu har da arba'in da bakwai muna fatar allah kai mu shiri na gaba daidai kin Allah ba mu lada gaba daya kuma kurakurai Allah gafarta mana sai ku ci gaba da shawaran hudu ba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah kai mu rana ta yau musulmi a takaice